إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب القرآن أليس كذلك؟ kitabul qur'an littafin da suke magana game da alkur'ani za a yi bayani game da alkur'ani sai imamu malik ya ce babul amri bil wudu'i liman massal qur'an babin da ya zo na bayanin cewa an umar duk wanda zai taba alkur'ani aka ce sai ya alwala sai da alwala kenan ake taba alkur'ani قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القران الا طاهر littafi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma wannan bawan Allah yana bayanin abubuwa da zakka da menene sai aka zo ka ce wa Allah ya massal qur'an illa tahiru kada wani ya taba alkur'ani sai mai tsarki ma'ana zaka taba alkur'ani sai kai alwala kenan zaka dauka ko zaka wannan shine ake kafa hujja da shi da kuma ayar da ke tafi za a karanta insha Allah qala yahya qala malik imamu malik ya ce yanzu bayanin imam malik kenan da aka ce kada a taba alkur'ani sai da tsarki to sai imam malik ya ce ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ويكو cikin cikin abu yake jaka yake ko burgami ko alabi ko menene kar a ɗauka ka ɗauka in ba ka da tsarki wala ila wisadati ko an ɗaura kan matashi ne kar ka ɗauki matashin alkur'ani na kan shi illa wa huwa tahiru sai dai in kana da tsarki qala malikun imamu malik yace walau jaza zalika lahumila fi khabi'atihi yace ai da a ce ya halatta ka dauki abu ka dauki alqur'ani cikin jaka ko cikin menene sa gafakar sa ko me ai da za a dauki alqur'ani a cikin abin da aka in aka saka cikin ko ma zaka yi dauka tunda ai ba ainihin alqur'anin ka taba ba walam yukrah zalika da ba a karhanta haka ba la an yakuna fi yadai allazi yahmiluhu shay'un yudannisu bihi almushaf ai ba a son a ce kowane lokaci zaka yi dauka alqur'ani kada ya zama na hannunka akwai datti ko wani abin da zaka dauki alqur'ani ka shafa ma alqur'ani ko kura ko kazanta ko datti ko wani abu dai walakin inna ma kuriha zalika liman yahmiluhu wa huwa ghairu tahir abinda aka karhanta shine wanda zai dauki alqur'ani alhalin kasance shi ba shi da tsarki ikraman lil qur'ani wa ta'ziman lahu saboda a girma al qur'ani qala yahya qala malik ahsanu ma samitu fi hadhihi al aya to kaga imam malik zai kawo ta mas'ala kuma zai zai zai zai warware wancan farko maganar da muka yi Allah ya masal qur'an illa tahiru takaddan ibn hazm littafin da aka rubuta mai ibn hazm da sai ce ahsanu ma samitu fi hadhihi al-aya abin da yafi kyau cikin abin da na sani game da wannan aya la yamassuhu illa al-mutahharuna انما هي بمنزله هذه الايه التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره to kaga wannan maganan aka kawo duk abubuwan nassoshin da ake dogara a kansu a ce kada a taba alkur'ani shi da tsarki shine innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharuna babu nassi mai karfi kaman wannan to ita ayan aka shimfide ta aka ce to cewa Allah innahu cewa shi tabbas yadda al'amarin yake لقرآن كريم شيك جالاي القرآن الكريم في كتاب مكنون شيك جالاي كركش كتاب مكنون سونا نو أكا كرا ينزو biyu to sai da ya zo sai damiri sai kawo ɗaya ce la ya masuhu al-damiru yarji'u ila maza idza kana ad-damiru yarji'u ila ila akrami madhkurin fama akramu madhkurin akramu madhkurin huna kitabun maknun to ashe ayan ba ta magana ma game da alkur'ani ta ce innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu wa suka ce ai la yamassu alquran ba'd an-nas yarja'u al-dhamir ila ab'ad mazkur wa ba'd an-nas yarja'u al-dhamir ila aqrab mazkur wa huwa as-sawab wa huwa huwa al-asah alaysa kadhalik eh misali me sunanka kace sunanka muhammad me sunan shi ce sunan shi ahmad sai kace muhammad ahmad ai baya baya zuwa makaranta da waki saboda me akrabi mazkur an fahimta eh suna biyu aka kawo da za a faɗi aikin sai aka kawo lamiri ɗaya to sai wasu suka ce a'a ai da alkur'anin ake wasu suka ce a'a as-sahih an yarji ad-damiru ila aqrabi mazkurin فما هو فما اقرب مذكور هنا هو الاقرب اقرب مذكور هنا كتاب مكنون to sa'annan kuma suka ce wannan hujja ta farko kenan sa'annan kuma ce la yamassuhu illa almutahharuna ina ba na la yamassuhu illa almutahharuna babu mai iya taba wannan kitab maknun illa almutahharuna sai wanda aka tsarkake su suka ce muka ce damir yarju ila alquran ga alqurani ghayr mutahharuna yanzu ko kafiri ba zai taba alqurani ba zai taba to shi yasa la masu illa almutahharuna almutahharuna abinda ke nufi da su mala'iku to shine kadai kitabin maknun shine kadai ke banta da mala'iku ke taba shi amma alqur'ani ko kafiri zai iya tabawa yanzu sa'annan suka ce hujja ta uku aka ce la yamassuhu illa almutahharuna ina mana mutahharuna waɗanda eh waɗanda aka tsarkake su suka ce tun daga ran da ka ce ashadu Allah ilaha illa ko kafiri ne ya shekara ɗari yana kafirci yanzu ya zo ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ya zama mai mutahharuna ya fita cikin shirka da an innamal mushrikuna najisun fala yakru ba haka bane ba to yanzu ya fita cikin shirka ya shiga musulunci ya shiga cikin mutahharuna kenan to shi yasa akan wajen su su za ya taba alqur'ani ko mai haila za ta taba alqur'ani ko mai jana ko menene zai taba alqur'ani wanda suka ce ad-damiru yarju ila aqrab mazkur wanda suka ce ila ab'ad mazkurin suka ce ba za a taba ba za a dauki alqur'ani ba sai da sarki to akwai bambanci tsakanin daukan alqur'ani da karatun alqur'ani da ka da hadda an fahimta duk sa'an da aka tambaye ka inda mas'ala ta je ta dawo abinda za ka faɗa kenan kada ka manta duk sa'an da aka yi karatu irin mas'ala haka sai kana da littafinka da kake zuwa kana su cigarwa a ciki mas'ala ka zagata mas'ala ka zagata ina da excess book ya kai shekara arba'in yana tare da ni duk inda na je na jin karatu wani abu mai muhimmanci yanzu rubuta a ciki to yanzu mas'ala ta shi nake koma ana duba shi nake koma ana bincike me na faɗa da me na rubuta da eh saboda babu ɗan adam da zai iya haddace kwakwalwa Allah bai yi ta ta haddace komai ba a lokaci ɗaya ba kwakwalwa ba ta son wani abu ya shiga tare da wani ba za ka haddace ba in abin da kake son ka haddace in shi kaɗai shiga za ka haddace ko kana so ko ba ka so to me yasa za ka karanta so biyar so goma sha biyu kana maimaitawa ne don kowane juzi'i cikin abin da kake karantawa ɗin ya samu damar shiga shi kaɗai wannan ya samu dama ya shiga shi kadai ya zauna ka sake maimaitawa nan ma ya samu dama ya shiga shi kadai ya zauna har ka haddace kwakwalwa ba ta ba ta son kana son ka haddace abu wani abu ya zo ya hadu da shi su shiga ba zai yiwu ba sa'an nan kuma duk abin da ka haddace ba a haddace abu biyu ba za ta ɗauki abu biyu ba ana faɗa maka kana haddacewa wata matsalan kuma tana zuwa na farko sai ta ja baya sai wannan ita za ta tsaya in wata ta zo wannan ta ja baya yadda ka san za ka dauki dutse ka jefa cikin teku cikin ruwa kana jefa dutse sai mai bu'uratu shu'ur sai ga dutsen yayi mai ya shiga ya wurin kida sai ya ringa yin mai duk wannan layin ya zo sai kora wannan wannan sai kora wannan wannan sai kora wannan har ya je cikin hashiyatu shu'ur kenan na farko shine buquratu shu'ur inda aka kora shi ya koma can shine hashiyatu shu'ur abubuwan da ka haddace su din suna nan ba tafiya su kai ba amma sun sun koma wani sto suna nan aji shi yasa sai ka tsaya kana tunanin kana tunanin wani abin da ka manta da shi shekara ashirin kana tunaninsa ba wai babu shi bane yanzu zaka shigo da shi ba fa yana ciki yana jin hashiyatu shu'ur kai tunanin yana tahuwa yana tahuwa shi taho gashi ya dawo an fahimta amma farkon magana yana ta bu'uratu shu'ur kamar yadda zaka jefa dutse a cikin teku a cikin ruwa yana fadawa to sai ga yana ta mi da'ira da'ira wannan na kora wannan wannan na tura wannan wannan har ya kai karshe wannan bayan wannan wannan bayan wannan wannan bayan wannan to haka kwakwalwar dan adam take an fahimta to shi yasa abin da kake so sai ka rubuta ka aji kana so kana gani sai ka tuna a ai wuri kaza ne ai abu kaza ne ai abu kaza ne an fahimta babu rukhsati fi qira'ati alqur'ani ala ghairi wudu'i kaga imam malik ko yace ai sassauci zaka iya karanta alqur'ani ba tare da kana alwala ba amma wajen ɗaukan alkur'ani imam malik bai sun sai ce ba za ta ba sai da alkur'ani amma in ina da hadda zan karanta alkur'ani fa tun daga bakara har zuwa karshe ba tare da alwala ba fa gashi abin da ya faɗa قال وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب ابن تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن sai na umar yana cikin wa'insu mutane ana karatun alkur'ani faza haba li hajatihi sai fita ya je biya bukatarsa thumma raja'a wa huwa yaqra'u alqur'an sai ya dawo kuma yana karatun alkur'ani kuma basu ga ya alwala ba fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce to hadhihi hiya mubahamatul hadis kenan rajulun man huwa hadha rajul to sai abin cika ce maka huwa fulani huwa fulani فقال له رجل يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء ذاك قرأت القرآن كان قرأت القرآن باكر الولاء abin da tambaya kenan kuma ya ga babu alwalan inda alwalan ta warware tunda an je an karya an warware ta fa qala lahu umar shi umar yace man aftaka bi hadha man aftaka bi hadha a musailama waye baka wannan fatawa cewa ba za a karanta alkur'ani ba sai da tsarki musailama ne ya baka wannan fatawa ina ma na wannan magana musailamatil alkazzab alfatwa min alkazzab la marfuda wannan inkari ne ko ta'yidin ne yabo ne ko zargi ne zargi ne waye baka wannan fatawa hala musailamatul kazzab ko to me kenan eh a in ba annabi ba zai tafi sahabi ko tabi sai kawo ƙarya ce a musailama to saboda an san wane ne musailama musailamatul kazzab kowa ya san labarin musailamatul kazzab ko bayan manzo Allah ya bar duniya aka zo ɗan suka yi ridda musailama yayi mai idda annubuwa sabah rabai su wane ne duk suka zo to dabaran da ake yi shine in kana son ka samu mutane su goyi bayan ka yi musu sassauci rage musu wa'insu abubuwa a yi shi ma annabi ne ko ga zakka da yake da wuya take da wuya din zan dan dauke muku ba za ku ba da zakka ba zai samu goyon baya ko zai samu ba kuna gani kaza da kaza kaza zai samu goyon baya ko za ku goyon baya ba abinda ake ciki ke abinda ake ciki ke a kowa ne kowa suna ta surutu hayaniya ai su suna ta zai tana fada da an shi'a suna ta kaza kaza kaza an shi'a da mutane ce kaga wannan da'awa in za a yi a yi ta akan ilimi yanzu ku kuna tallata shi'anci kenan kuna tallata shi'anci kenan saboda duk wanda kuka sani a garin nan ko me yake so mace yake so jin daɗin mace yake so ba haka bane ba kuna cewa ai shi'a suna mutu'a shikenan kun kora su zuwa shi'a kenan shi kuma shi'a sai zo ya ce a to me makon ka je ka je ka je ka yi a ce kana zina ka zo ka yi aure mana wata biyu ka sake ta wata ɗaya ka sake ta me me dan adam ke so duk wanda ya sauwake maka abin da ranka ke so sai ka kana bin shi ko da halaka ne to shi yasa za ka ga mutanen duniya india za ga manya-manyan malamai professors jami'o'i in ka ce mishi kafiri ran shi zai bace amma ya dai zama baha'i sihi menene waɗannan aqidun da mara hankali rashin hankali ke cike ciki mutum yana bauta masa ne yana bauta masa yana bauta ma faraji yana bauta menene da menene ba abin da ba sa bautatawa saboda me wannan abin da kake bautatawa din nan jin daɗin bautata masa kake yi ya takura ma ya takura ma ya ce karka yi kaza karka yi kaza karka yi kaza to mecece ibada ina ma nan ibada kabiwa a'a kabi wanda kake bautatawa din a cikin me abinda yace kai kai abinda yace ka bari ka bari masu bautatawa wata ko taurari ko saniya ko sa ko ruwa ko menene me suka ce su yi me suka hana su in sun bi su me za su yi musu in ba su bi su ba me za su hana su ya zama rashin hankali kenan amma saboda yana da daɗi rai na so sai ga manya-manyan profesoshi manya-manyan malaman jami'a ya yadda a ce mishi sikhi ne baha'i ne menene da menene duk sun yadda wannan akidun suna yin su saboda me saboda sun sauke musu abubuwa da yawa ina son yi kaza an zo an takura min ba na son rabu da kaza an takura min to duk addini duk wanda zai zo ya sauwake maka ishe ka kabe shi ba ka son takura dan adam baya son takura ko da halaka shi zaka yi ka ce ka dauke mishi wannan takura da baya so to sirrin da yasa kenan duk waɗanda kaga sai suna ana ta bi ai halatta kaza ai halatta kaza ai kaza kaza kaza ai kaza zahiri ne suke ce mu batini wajen mu shikenan me zai hana mutane shiga eh me zai hana mutane shiga me kake so ba mace ba gashi nan kai abin da ka ga dama ranar lahira babu komai mu wurin bubaɗi ne haka yake zakka ka bawa zakka kai dai ka hadaya wajen malam in ka kawo hadaya magana ta kare kana da biliyan ka kawo naira uku shikenan abin da ake yi shi yasa ake samun goyon baya an fahimta to musailamatul kazzab da yazo abin da yazo da shi kenan zan ɗauke muku zakka ba zakka zan ɗauke muku akwai abin da ɗan adam yake baya so ya rabu da kuɗi ko to zakka din nan tana wahal da mutane yace zai yafi zai dauke babu zakka shi wannan aqidar tasa addini nashi babu zakka ke ya samu goyon baya alaysa kadhalik masuhu daban qara'uhu daban la yamassuhu ghairu la yaqra'uhu ka dauki alqur'ani shi ne imam malik ke magana amma ka karanta alkur'ani ba ka da tsarki ka yi fisari ba ka yi alwala ba ka zo ka karanta alkur'ani abinda ake magana ke shi ne wannan hukuncin an fahimta babu ma ja a fi tahzibil qur'an babin da ya zo na raba alkur'ani hizifi hizifi kullum za ka karanta juzi'i kaza ko shekara ɗaya ko shafi ɗaya ko shafi biyu ko menene da menene da daddare ya zama wurdinka kenan ya zama wazifanka kenan ya zama laziminka da daddare za ka tashi ka karanta to sai ka makara baka samu dama ka karanta hizbin naka ko lazimin naka ko wazifan taka a cikin dare ba sai aka waye gari to shine abinda imam malik yake son ya ya baka haske akai kenan an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال سيدنا عمر يتي من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركته أدركه wanda duk yake da wurdi da yake a cikin dare karatun alkur'ani ne nafila ne menene da menene sai mutum ya makara ko ya bacci ko ya wani abu ya hana shi shikenan da yawa ya gari gashi bai yi ba to lokacin da rana ta fito lokacin da ya halatta a yi nafila in kai sallar sallolin kafin azhar ya shiga in kai sallolin in kai karatunka za a baka lada kamar cikin dare kai an fahimta قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى ابن حبان جالسين yace na kasance ni da Muhammad bin Yahya da bin Habban muna zaune fada'a Muhammadun rajulan sai Muhammad ya kira wani mutum na kira rajulan ibham kenan na kira فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك كي كباني لابارن أبنك كجو دغ وجن مهيفينك أبنك فقال الرجل النكرة أعيدت معرفة إن القاعدة الأصولية التفسيرية الأصول إن النك إن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى أليس كذلك؟ إيه فقال الرجل أي الرجل الذي سئل عن هذا الشيء أليس كذلك؟ أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت يتي ما هي فينا يا فتامي تي ويازو وجن زيد بن ثابت فقال له سيفا أما زيد كيف ترى في قراءة القرآن في سبع me kake gani game da mutum ya sauke alkur'ani a cikin kwana bakwai faƙala zaidun shi zaidun ya ce hasanun ba ba laifi yana da kyau wala an aqra'ahu fi nisfi shahrin aw ashrin ahabbu ilayya amma ni ina ganin in sauke alqur'ani a cikin rabin wata a cikin kwana goma sha biyar ko kwana goma ya fi min na fi son haka da in sauke cikin kwana bakwai an fahimta wasalni lima zaka yace to ka tambaye ni mana me yasa na faɗi haka qala fa inni as'aluka yace to ina tambayar ka me yasa ka faɗi haka قال زيد شي زيد يجي لكي أتدبره وأقف عليه دون تدبري maimakon na ce kwana bakwai zan sauke zan karanta a gurguje in na kara maka yana sati biyu mana a gurguje zai ragu kenan ko to lokacin zai ta karanta ina ta dabburi afala ya ta dabbaru na alƙur'ana saboda ai a tazakkur wata da'akul wata dabbur wata faƙo sai ka tsallake wannan matakai tun kaje a tafakko in kaje tafakko shi kenan ka kai ƙarshe ke babu ma ja a fil ƙur'an babin da ya zo na karanta alƙur'ani karatun alƙur'ani alƙira'at kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال يتي سمعت عمر بن الخطاب يقول يتي ناجي سيدنا عمر بن الخطاب ينا فدتشوا سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها يتي ناجي هشام بن حكيم بن حزام ينا كرنت سورة الفرقان sabanin yadda ni nake karantawa ba yadda nake karanta shi ke karantawa ba وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني كما إيرن كراتنا لأن لك كراتا إن منزو الله ني كراتا دني هكا تشي كما يزينا كراتا وانا كراتون دبان تسي هنكالي سيدنا عمر يتاش دمي وانا زي كاوة بدعا كينا كو يعني دمي زي كاوة كراتون فكنت أن أعجل عليه يتي هنكالي نا يتاش كمان زن zan shaƙe shi ko zan danko shi ko zan hana shi to sai dai na karfin hali na kyale shi har ya idar da sallah thumma amhaltuhu hatta sarafa sai na kyale shi har sai da idar da sallah thumma lababtuhu bi ridaihi lababtuhu sai na ci kwalansa ko na me na me na kama wuyan rigar shi haka an fahimta sai na ce sai na kama shi haka kawai ba abinda na ce mishi taho ya kama shi suna tafiya shi kuma bai ja ba har aka zo kotun koli sai ga sunan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajitu bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah yace ya manzon Allah inni samitu hadha yaqra'u suratul furqan ala ghairi ma aqra'ataniha yace ya manzon Allah naji wannan yana karanta suratul furqan ba yadda ka karantar da ni ba yadda ka karantar da ni daban da yadda yake karantawa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilhu shi manzo Allah ce shi ka sake shi sake shi kyale shi tukunna ka sha ka shake shi ya zai ya karanta ai ba zai ya karanta ba arsilhu sake shi mana shi sake shi to an zo kotun koli kuma ya amfani rike shi gudu zai yi ai ba gudu zai yi ba thumma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra ya hisham kai hisham ka karanta ka karanta qira'ar da kake yi فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ sai karanta yadda nan san shi yana kana bai canza ba da ya canza sai ce to munafiki yazo ka kaza kaza kaza kaza kaza a sai karanta yadda ya karanta yake karantawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakaza unzilat kaga yadda ya karanta din nan haka aka saukar da alkur'ani shi ma ni na karantar da shi kuma qala li iqra sannan ce kai kuma umar kai irin karatun naka fa qara'atuha sai na karanta fa qala hakaza unzilat yace haka aka saukar da kai da shi duka ne na karantar da ku inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati ahrufin wannan alkur'ani an saukar da shi akan kira'a guda bakwai fakara'u ma ta yassara min kowa ya karanta abin da ya sawwaka gare shi wanda ka iya shi za ka karanta wanda baka lakanta ba za ka karanta shi ba an warware magana an gama ko ba gama ba an gama wani fifi kula da wannan ya karanta warshi wannan ya karanta hafsu inna hadha alqur'ana mai kenan da hausa eh unzila ala sab'ati ahrufi sab'ati ahrufi huna qira'at faqra'u ma tayassara minhu in warshu ya iya ya karanta warshu bai iya hafsu ba kai ka iya hafsu ba shikenan sai ka fi shi lada ko sai fi ka lada a'a manzo Allah ce ku karanta gashi nan ga sayyidina Umar ya karanta manzo Allah ce dai wannan ya karanta manzo Allah ce dai dai waye zai fi wani kuma lada sai dai ayar da karanta ta fi yawan harafi li kulli harfin ashru to shine amma saboda qira'an a قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة منظر الله يتي كاغا محدثين القرآن كومي يود يوم كراتين القرآن كمن ميراكمين ديجي دور راكمينسا إن آهدها عليها إن آهد عليها أمسكها in ya kula da ita da'iman yana kula yana lura da ita shi rike ta wa in atlaqaha zahabat in ya fita harkar ta kyale ta sai ta yi tafiyar ta to haka alqur'ani in zaka yi ta karanta kullum hadda kananan in ka kyale ka fita harka ka shiga harkar duniya shikenan sai ta gudu sai karatun ya gudu ka zo kana fama kana yi karatun tibi kana yi kana har ka zo karatun ma yana maka wahala a wancan lokacin kenan ina ga yanzu da masifar duniya ta yi yawa قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي wannan bawan Allah sahabi ce wa manzon Allah yaya wahayi ke zuwa maka ne ya manzon Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahyanan ya'tini fi misli salsalatil jaras yace wata rana yana zuwa min ne kaman karan kararrawa kaman a dauki babban sarka a jefa kan dutse marmaran dutse ina jin shi ne ta ko ina wa huwa ashadduhu alayya wannan tsarin ya fi wahal da ni fa yufsamu anni sai a yanke sai ana yi sai ga abin ya yanke an dakata wa qad wa'aitu ma qala sai na fahimci na haddace abin da aka zo aka faɗa wa ahyanan yace wani lokaci kuma ya tamassalu li almalaku rajulan mala'ika jibrilu zai zo min ne da siffan wani mutum fayukallimuni yana zantawa da ni kuna kallon shi wani mutum ne zo yana zantawa da ni ni kuma na san jibrilu ne saboda abin da yake faɗa din fa'a'i ma yaqulu sai na kiyaye duk abin da ya faɗa yake faɗa qalat aisha nana aisha radiyallahu anha tace ولقد رأيته ينزل عليه في يوم شديد البرد yace tabbas na ga manzon Allah a lokacin tsananin sanyi ana sauka masa da aya fa yufsimu anhu a gama a yanki ya yanki a gama sauka masa da wahayin wa inna jabinahu la yatafassadu arakan lokaci mai tsananin sanyi in wahayi ya zo mishi kare sai ga ya hada gumi yana ta zubar da gumi fuskarsa na kurara saboda nauyin alkur'ani inna sanulqi alayka qawlan thaqila صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم الأعمى والباو الله كينا سنش عبد الله بن أم مكتوم مكاهوني sanadiyyar shi aka saukar da wannan sura waliyi ne ko ba waliyi ba ne waliyi ne eh to sai ku kafa kungiya maktumiya kenan ibnu ummi maktumi kuna shigarwa kuna fitarwa kuna tara kudi sunan shi abdullahi ibnu ummi maktumi al'ama shi ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da manzon Allah na fama da manya-manyan Qurayshawa kafirai ne amma ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqul ya zo wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana fadar cewa ya Muhammad istadnini ya Muhammad ka kusanto da ni ka nuna min inda zan zauna kusa da kai ina son na zauna kusa da kai manzon Allah bai shaurare shi ba saboda yana ji da manya-manyan Qurayshawa wanda ɗaya a cikin su in ya musulunta kamar Sayyidina Umar kenan lokacin da bai musulunta ba ɗaya a cikin su ya musulunta ba karaman ba karaman alkhairi ba karamin alkhairi za a samu ba a cikin sai manzo Allah ya kyale wannan yana shauraren su wa inda nabi sallallahu alaihi wasallama rajulun min uzama'il mushrikina a lokacin wani mutum cikin manya-manyan mushrikai na tare da manzon Allah to rajulun na kira kuma mubham mubhamatul qur'ani kenan hadha rajul min uzama'il min uzama'il mushrikina aka ce wa huwa ubayyu ibn khalaf wa'ai suka ce rajulun din na shine ubayyu ibn khalaf رواه أبو يعلى عن أنس والابن جرير عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يناجي عتبة بن ربيعة ألوكة رجل إن شيني عتبة ابن ربيعة وأبا جهل دا أبو جهل والعباس دا عباس ألوكة بمسلم تبا وله من مرسل قتادة وهو يناجي أمية بن خلف رجل إن شيني أمية ابن خلف وهكا ذلك كله ابن عبد البر والباجي خلاف في التفسير المبهم وزاد قولا أنه شيبة ابن ربيعة وأن دك سنة سنة من يمن ينك مشركي ألوك سنة من يمن ين مشركي سنة إن أكا سامو تيان سيا مسلنتا to ya fi a ce kaza kaza kaza kaza za a samu alkhairi addinin musulunci zai samu ɗaukaka a lokacin da sayyidina umar bai musulunta ba komai mai ake aboye ake yi da ya musulunta ya ce a sallah aboye za a yi umar ya musulunta kuma za a yi sallah aboye a fito fili a yi ya ce duk wanda ke son uwarta ta yi uwarsa ta yi wabinsa ko matarsa ya zo ya hadu da umar bayan rijiyar zaki ya zo a hadu wajen watari bakin rafin watari ya zo a hadu shi kenan suka ce ba mazilna a izza a munzu aslama umar tun da umar ya musulunta ya ce ai sun sanni cikin jahiliya kuma sun sanni ai ko jahiliya sun sanni ai sun sanni na san su sai kaka ba shi kenan ba su zo duk wanda ke so ya zo shi kenan umar kadai suna jin shakka shi fiye da guda na wanka to shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana Allah Allah ya jawo hankalin waɗannan mutane ibnu ummi maktum al-ama shi kuma yazo yana ya muhammad ka kusanto da ni ka nuna mini inda zan zauna kusa da kai wata riwaya allimni mimma allamaka Allah ka sanar da ni daga abinda Allah ya sanar da kai makaho ne talaka ne ba kowan kowa bane ba an fahimta فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر sai manzo Allah ya kauda kai abu ya kyale shi yana shauraron wa'annan wa yaqulu ya aba fulan manzo Allah yana musu magana sai ce ya kai ne hal tara bima aqulu ba asal manzo Allah kine yana yana gana da su kana ganin cikin abubuwan da nake fada akwai wani abu ne da zaka sai ce fa yaqulu la waddima ay wadduma wata riwaya wadduma wannan riwaya waddima manzo Allah ce kana ganin wani abu ne cikin abin da nake fada da bai dace ba yace a'a na rantse da jinin da muke yanka muna zuba mu gumakai ko kuwa na rantse da gunki ma ara bima taqulu ba asan ba komai cikin abin da kake faɗa fa unzilat abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka alaysa kadhalik to shine me manzo me Allah ya ma manzo Allah anan manzo Allah laifi yayi menene laifi a aje ma ka'ida ka keta kafin ibn ummi maktumin amma ya zo akwai ka'ida da Allah yin da yamma manzo Allah a'a manzo Allah na da iko ya yi ijtihadi ya ga abin da ya fi alkhairi ba cewa aka yi kaza kaza ya keta ba sai an ce maka kaza ai dama mun ce maku menene illa ba kaza wala kaza illa mutum ba za a ce kayi laifi za a kama ka sai an nuna maka cewa wannan laifi ne in ba nuna maka cewa wannan laifi ba ne don kayi a in ji da shi ina ajiye mota ta bayan kofa masallaci shi dan karo ta zo ce ai kayi laifi ɗin ce a ka taba ce min ba a ajiye mota a nan ne ai sai ka ce min ba a ajiye mota a nan ko ka kafa no parking sai in zo tsaya to shine na yi laifi za a kama ni da laifi amma babu wani abin da aka sanar ina sai ka zo ka kama ni a duk ka'idojin duniya ba a yin haka nan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce masa aka yi ba to abinda Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika aw yadhakkaru amma man istaghna fa anta lahu tasadda akwai bambanci aka ce fa'atabahu rabbuhu ma ma'anar mu'ataba ina ma'anar mu'ataba zarge shi eh ka ce ya zarge shi ka ce ya ladabtar da shi ka ce ko menene in aka ɗauka ya zarge shi zargi aka suka shi nawa gida biyu akwai zargi da za ka yi mutum kana masa fada akwai zargi da za ka yi mutum kana tausaya masa ne yaro ka ce yi kaza bai yi ba ka zo kana zarge shi me kake yi fada kake yi mishi yaro ne ka zo ka tar da yana muzakar ya kake wahal da kanka waye dora maka wannan ba zargi bane ba a'a zargi ne na me tausaya masa kai wa ya dora maka wannan wa ya dora maka lallace sun musulunta ina ruwanka da su su musulunta ko kar su musulunta an fahimta in ka ce a tabahu rabbuhu ubangiji shi ya zarge shi da hausa duk da cewa kalman zargi din a cikin hausa ba daɗi ne da ita ba shi mace su ai zargi ya kasu kashe biyu akwai zargi kana mutum faɗa ne dan me baka yi kaza ba akwai kuma zargi kana ka tausaya masa ne dan me ka dora ma kanka guda uku aka ce kai dan me kai biya ka dora ma kanka wahala an fahimta ya ayyuha nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardat azwajika wallahu ghafurur rahim afa Allah anka lima azinta lahu hatta ya tabayyana Allah da ya halicci manzo Allah yana yi manzo yana ladabi yana in zai manzo Allah magana yana ladabi ga manzo da manzo Allah kai ka zo kana fitar da kalmomi da ba su da daɗi kafin ma ya faɗi magana ce afallahu anka wai mai kenan afallahu anka lima azinta lahum hatta ya tabayyana laka lima azinta lahum me yasa ka ba su izini da an ce mishi kare ba su izini ne ba su izini ba a kafa mishi doka ba ba a kafa mishi shari'a ba ya keta ba a'a afa Allahu anka lima azinta lahum hatta tabayyana laka wannan zargi ne na fada ko ko a'a na girmama shi dan me zai wahala kai shi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardat azwajika sai ce me wallahu ghafurur rahim in ma za su zo ce zargi ne fada to wallahu ghafurur rahim in laifi ne wanda aka mai laifi ya ce wallahu ghafurur rahim to me ma zafi kai me an ruwanka kai me maka malamai suka ce in mutum yayi laifi ya sha giya haka sai masa da hadi ya tube ce astaghfirullah wa atubu ilai wanda aka yi ma laifi ya karbi tuban shi in ka zo ka ce mishi mashayi kai kazafi za a tsayar ma da haddi ka yi masa kazafi za a sayar ma da haji wanda aka yi laifin ya yafi ya karbi tuba to me ma zafi kai me ya shigo ma ina ruwanka in ka sake ce masa mashayi to ka yi masa kazafi za a sayar ma da haji wannan magana an gama da ita kuma kai ka kawo wata kuma daban wancan maganan da yayi an gama da ita babu ita yanzu sai ka kawo wata matsala kuma sabuwa ka kawo yanzu ka shafa masa abin da bai yi ba to sai ka yi kazafi kenan sai a sayar ma da hajji an fahimta ce ai manzo Allah ya zarge shi Allah ya masa fada Allah ya masa kaza kaza kaza kaza kaza wace irin wace irin fada za a yi mutum a ce afallahu an lima azinta lahu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim ai karshen darajawa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da ya halice shi in zai masa gyara ma sai ya mutunta shi me za a ce sai ya yi da ladabi sai ya mutunta shi ko ya sai ya masa ladabi sai ya yi mai sai ya karrama shi sai ya mutunta shi sai ya nuna ba fada ba zargi ba ne to kai mai ma zafi to sai dai in an zo fassara magana ya danganci yaren da kake fassara maganan da shi shine wannan kalman wata za ta fito mai zafi wata ba ta da zafi in kana da kalmomi guda biyu mai zafi da mara zafi sai ka ɗauki mara zafin ka yi amfani da in ba ka sani ba kuma sai mai zafin ya za ka yi imamu malik ya ce da mutum musulmi zai fadi magana wannan magana kashi 99 bisa 100 ma'ana ta mummunar ma'ana ce sai aka samu kashi ɗaya a cikin ɗarin kyakkyawan ma'ana ne ya ce a jefar da waɗannan duk a fassara shi da wancan ma'ana mai kyau an fahimta abasa wa tawalla an ja a hul'a'ama wa ma yudiri ga la'allahu au qalawa hadathani an malikin an zaid bin aslama an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yasiru fi ba'd asfarihi kudaybiya kenan manzo Allah yana tafiya wa Umar ibn al-Khattab yasiru ma'ahu laylan sayyidina Umar na tare da manzon Allah a cikin dare ana tafiya fas'alahu Umar an shay'in sai sayyidina Umar ya tambayi manzon Allah wani abu falam yujibhu manzon Allah bai bashi jawabi ba ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه سو uku yana tambaya manzo Allah ba bashi baya bashi jawabi فقال عمر ثقلتك امك شي عمر ya tajarrudi kaman ya fito da wani yana magana ce sakilatka ummuka ya umar umar ai uwarka tayi wabinka ina ma da bata haife ka ba har ka kai yau ka zo ka takura manzo ka matsanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nazarta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka takura ma manzon Allah ka matsanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tambaya bai bada jawabi ba ka sake bai bada jawabi ba ka sake da uku tunda bai bada jawabi ba tun farko ko baya son tambaya ba daidai bane ka takura mishi ba salasa marratin kullu zalika la yujibuka fa qala umar fa harraktu ba'iri hatta idza kuntu amama an-nas sayyidina umar yace to yanzu farhana dau a bar hawata na yi gaba kan na zama ina kusa da manzo Allah a saukar da aya a fallasa ni wa khashitu an yunzala fiyya qur'anu kada a sauƙi min da alkur'ani tun daga shi na munan ladabi game da manzon Allah na faɗa na faɗa ya kiya in aya za ta sauko za ta yabe ni ne ko ko za ta zarge ni ne zargi za ta yi fama na shibtu an samitu sarikan yasrahu bi yace ba da bata lokaci shi ana ina Umar ya Umar ya Umar ina Umaru ina yake ne ina yake ne sai gaban ka yeme sai gaban ka ya faɗi me faru ne abin da nake gudun shi zai ya faru قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن تبس نا جن tsoron kar a saukar da aya a kaina ya zama min lamba qala fajitu rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa sallamtu alaihi sai nayi karfin hali nayi tafaza nazo nayi manzo Allah sallama salamu alayka ya rasulullah fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace laqad unzilat alayya hadhihi al-layla suratan la hiya ahabbu ilayya mimma talat alayhi shams Umar ai daren nan an sauka min da wata aya sura wannan sura na fi son ta da duniyar nan duk abin da ke cikin ta thumma qara'a inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر da aka ce inna fatahna laka fataha mubina shi sai na warje ayu fatihin haza wani irin fatahi kenan ga makka mun kasa shiga ga Quraysha suna yi mana suna ci mana tuwo akushi wurin yarjejeniya ma sai yadda suke so ake musu ayu fatahin haza ina fatahi anan mun kasa kare kanmu mun kasa shiga makka shi sayyidina abubakar ce ai ma kana fatun a azama min fati makka walakin na ukulan nasi la tattasila inna allaha la ya'jala bi la ya'jalu bi ajalati al-ibad hatta tablugha al-umuru har sai kuma ya kai lokacin sa shi ya fahimta kenan yace ai babu wani fatahi da muka samu kaman fatu makka shi umar yana ganin ayyu fatihin haza wani fatihi kenan ga makka muna kallo mun kasa shiga kuma a ce mana fatahi aka zo ana yarjejeniya suna ce mana tuwo a kushi a kwarya sai wani fatahi kenan to sai na bakar ce ai ba a taba samun fatahi ba kamar wannan fatahi fato makka hudaybiya da aka yi din don wannan matsalar ta girgiza mutane to shi yasa duk sa'an da mutane suke cikin bacin rai kada ka ce dole sai sun yi abin da kake so da aka je manzo Allah ce laqad sadaqa Allahu ru'ya laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina ba haka fada ba suka ce gashi an ce za mu shiga maka gashi ba mu shiga ba manzo Allah ce da nace za a shiga nace za a shiga 2017 za ku je ko an 60 nace za a shiga kuma za a shiga amma ba bana ba ba lalle bane bana ba to tun da an ba za a koma ba za aka zo aka yi yarjejeniya da ƙuraishawa ha za ma a hada bi muhammad rasulullah ya ce a da mun yadda kai manzo Allah ne za mu yake ka a share rasulullah din sai na ali ya ce ai ya tsata ba za ya tsata ba za ta yi share rasulullah ba sai dai su ma su yi hakuri haka nan ka share ya ce a a sai manzo Allah ya share bisa muhammadu muhammad bin abdullahi sa'ad nan sai manzo Allah ce sattu samu mithlaha fa taqbal za ka zo ka samu kanka cikin irin waɗannan kaga ka yadda shi ke wannan maganar ta kare an gama manzo Allah ya je yanka abin hayan kansa ya ce jama'a kowa ya soke abin sokan shi haka kawai mu soke wannan su suna ganin kurashawan ba su isa ba a je a yaki mana shi kuma manzo Allah abinda Allah ya nuna mishi daban sai manzo Allah ya tashi shiga wajen wa umu salama ya ce ya umu salama na ji ma musulmai tsoro na umarce su da abu sun ki sai ta kada baki ta ce ai ai cikin tashin hankali suke ce musu kai sai suna cikin tashin hankali je ka ka kama taka ka soki ka ga me za su yi at-ta'limu bil fi'l ke kada ka ce musu komai yanzu na cikin tashin hankali suna ganin a bar mu more mana quraisha su wane ne yanzu Allah ya kiyaye matarsa kenan ta faɗa masa manzon Allah shi ake ma wahayi mala'ika jibril kullu yana saukar amma yanzu matarsa ta nuna masa ga yadda za a yi a lokacin manzon Allah shi Allah bai fahimtar da shi yayi haka ba sai da shiga ce ummu salama naji ba musulmai tsoro na umurce su da abu sun ki me ya faru kaza kaza kaza a a ba haka bane ba suna cikin tashin hankali sun taho daga madina shekara nawa ba yanzu sun zo kuma suna kai gashi suna kallon maka kuma hana su shiga suna cikin tashin hankali ne ka ce su yi shi sa ba su yi ba ka tashi ka je ka kama taka hadaya ka soke ka gani mai zai faru sai manzon Allah bai kuma ta a tana faɗa masa sai mai sai kama hanya ya juyo ya zo bai ce musu komai ba jama'a ya kama nashi ya soke sai wannan ya tashi ya ɗauko nashi wannan ya ɗauko nashi wannan ya ɗauko nashi ko wani shi kenan an gama kenan wace ce ta fitar da al'ummar musulmai cikin wannan matsalar kun musulma mace ce an fahimta to wannan matsalar ta gama sai aka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sayyidina Abubakar bayan sayyidina Umar bayan sayyidina Usman shekaru nawa kenan sai aka zo khilafa sayyidina Aliyu shi matsala ta rikice tsakanin sayyidina aliyu da muawiya aka buga aka buga aka buga ana ta yaki shi aka zo aka ce to ayi sulhu saboda zubar da jin yayi yawa to aka zo ayi sulhu sayyidina aliyu ce hadha ma ahada bi amirul mu'minin ali ibn abi talib yace a in mun yadda kai amirul mu'minin za mu yake ka ka sa ali ibn abi talib ka share amirul mu'minin ka sa ali ibn abi talib Suf- eh, abu sufyan eh, ko suf menene muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan sai sayyidina ali ya share sai ce ashhadu ay sadaka rasul ashhadu anna muhammadan rasulullah satusamu mithlaha fataqbal bayan shekara nawa da yawa sallallahu alaihi wasallam eh sura hadisi daya قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلامه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم yana fadar cewa yakhruju fikum qaumun za a samu wa'ansu mutane a cikin ku yakhruju shi yasa aka ba su khawarijawa kenan saboda lafazin manzo Allah yakhruju za su fito to su ne khawarijawa kenan duk fikirin da ka gani a cikin addinin musulunci har zuwa yau sanadiyyar su kenan tahqiruna salatakum ma'a salatihim in suna sallah in ka gansu suna sallah sai ka rena da sallarka wa siyamakum ma'a siyamihim in ka ga suna azumi sai ka rena da azuminka wa a'malakum ma'a a'malihim in suna ayyuka na addini sai ka rena da naka yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani wa la yujawizu hanajirahum suna karatun alkur'ani karatu kadai suke ba sa aiki da shi shi yasa suka ce karatun baya wuce makogoronsu ma'ana karanta kawai suke ba sa aiki da shi haka wannan sifa kenan ko to duk wanda ke karanta alkur'ani baya aiki da shi ya fita cikin wannan sifar bai fita ba ana son ka karanta ka yi aiki da shi an fahimta يمرقون من الدين يمرقون أي يخرجون من الدين خروجا بسرعة saboda tsananin kafirce su da rashin abin nan ɗinsu suna fita cikin addini ne fita da sauri muruka sahami minar ramiyya kamar yadda kibiya ke fita a cikin abin farauta aka ce in maharbi mai ƙarfin hannu ne kibiyan na da kaifi in aka harba da karfi sai kibiyar ta je ta shiga cikin dabban ta fita ba abin da ya shafi kibiyar saboda saurin fita da karfin harbe minar ramiya ramiya a said kenan dabban da aka harba tanzuru fil nasli fala tara shay'an wa tanzuru fil qidhi fala tara shay'an wa tanzuru fil rih fala tara shay'an wa tatamara fil fuq sai ka je ka dauki kibiyar ka kalli jikin kibiyar sandan ba jini ba taro su kamar bai shiga cikin ka kalli kunnayen abin karafin da kunnayen da gefen gabacin da bayan inda ake danawa a harba din ba abin da ya same shi kamar bai shiga cikin dabban ba saboda karfin to ya ce haka suke fita cikin addinin musulunci ba su da komai na ga addini da azumin da sallar da abubuwan da suke yi suna fita cikin addini ne ba su da lada ko ɗaya shi ne manzo Allah ya wannan misali mai ban mamaki ka ɗauki kibiya haka ka harba kibiyar ta harba cikin dabba ta fita saboda karfin harbe ka je ka ɗauki kibiyar duk abin da ke jikin kibiyar ka bincika ka ga ba jini ba ta rusu ba abin da ya shafe ta me kenan aka yi wani irin karfin harbi kenan ya ce haka suke fita cikin addini قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة على سورة البقرة ثمانية سنين يتعلمها yace Abdullahi dan Umar ya zauna shekara takwas yana karanta suratul Bakara yana karantawa yana koyon ilimi Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم suwa da suka fada na aura na gani lokacin da muke kira mala asar ya shi in ka tsaya ka duba inuwan za